إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala a nan anguwar lazare rumpoin bare domin ci gaba da karatun wani littafi mai albarka na sunan abi dawud a wannan majalisin namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi idan ba a manta ba yau muna biyar ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan shine darasinmu na 91 na gomiya tara da ɗaya a cikin kitabu almanasik a kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine duhu fa'in luhumaha wa dima'aha sayasayanaluha taqwa bila nuqsani هي سنة بعد الذبيه وإنها خير ما يهدى من القربان ما لك جوا دحو فإن لحومها ودماءها سينالها التقوى بلا نقصان ويليا domin wanda ya yi layya to wannan alama ce ta ya samu tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan ishara ce zuwa ga faɗin Allah maɗaukakin sarki lan yana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yana taqwa minku da Allah ya ce ku yi layya ba wai dan ya sha jinin bane ko dan ya ci naman a'a takawar ku yake so ya gani wane ne zai yi tsoron shi daga cikin ku malamai suka ce wannan aya tana nuna da tabbatar da yana daga cikin alama ta takawa ta mutum ya yi layya idan har mutum ya yi layya alama ce ta yana da tsoron Allah musamman wannan lokacin da muke ciki na gari ya yi zahi kana son ka yi wani al'amari da kudin amma sai ka sanya su hanyar layya to wannan alama ce ta kahihita abinda kake so kahihita abinda Allah yake so akan abinda kai kake so sai ya ce a gaba hiya sunnatun ba'da dhabihi wa innaha khairu ma yuhda min al-qurbani ita layya sunna ce bayan annabi Isma'il alaihi salatu wassalam kuma ita ce mafi alkhairin ibadar da mutum zai yi ya kusanta zuwa ga Allah a ranar sallah babba mafi girman ibadar da mutum zai yi a ranar sallah babba ita ce layya kenan wannan yana nuna laye ibada ce mai girma kuma sunna ce ta annabawa shi yasa malamai suka yi sabani dangane da wajabcinta da rashin wajabcinta sabanin da malamai kawai suka samu na wasu sun ce wajibi ne wasu sun ce ba wajibi ba ne shi kaɗai ya kamata nuna maka girmanta ni nake cewa duk abin da kaga an ce wasu sun ce wajibi ne sun ce ba wajibi bane abin da ya alkhairi shine kai kaka ma sa kanka akan cewa ba wajibi bane domin idan kai to kowane malami ka yi daidai da ra'ayinsa kuma wanda suka ce laye wajibi ce suna dalilai masu ƙarfi kun ba malami ɗaya biyu uku suka faɗi wannan ba da yawa daga cikin malamai a wani kauli na imamu malik da wani kauli na imam abu hanifa daga cikin dalilansu faɗin allah maɗaukakin sarki fasalli li rabbika wanhar ay fasalli li rabbika yawmal eid wanhar nusukaka kayi sallah ta idi sannan kuma bayan sallah kayi layya wannan umarni ne wal amru yaktadi al wujub umarni ko yana nuna wajibci a dalilin su kenan bayan shi kuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajada sa'atan li an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana duk wanda ya samu iko da dama ta yayi layya sai bai yi ba to kada ya kusanci masallatan mu malamai suka ce wannan hadisin ya nuna jan kunne game da kana da iko ka ƙi babu ibada mai daɗi kamar layya ita in ka yi ta naman gaba ɗaya Allah za ka ba shi wa zai ci naman kina wanda zai ma fara amfanuwa wane ne kai ne da kai da iyalinka kai za ka ci naman shi Allah kawai mai yake so niyan nan yake so ya gani ka yi dan shi ko baka yi dan shi ba ka bi umarnin shi ko baka bi umarnin shi ba Allah ka ba mu ikon yi ka sauƙaƙa muna abin yi kun ba sai mai aure ke layya ba ‘yan amin hada ku tuzurai ala gane da kyau ko? ba sai masu gida ba hatta masu kwana a kowa gida su ma za su yi layya ba sai mai gida ba hatta uwar gida ita ma in tana da iko za ta yi zancen da nake muku yanzu haka akwai wani abokina jiye-jiyen nan ya je ɗoko ragon da matar shi ta saye daga can garinsu amma shi kuma zancen da yake mini shi bai da kudin ragon layya matar shi za ta yi amma shi mi shi bai yi bai da tukun wannan abin da ya sa na kawo shi shine iyalinka ita ma in tana da kwadaitar da ita ta yi in ta saba wata rayin ba ka da ita ta yi kaga sai a wata kumiya ko wallahu ta'ala a'lam za mu tashi babun fi ifradil hajji zan so mu ɗan rika gaugawa a karatunmu dan ina son kitabul hajji kin ga mu kare shi kamin lokacin hajji ya wuce tunda yanzu muna cikin lokacin hajji to mu kokari kamin lokacin hajji ya wuce mu kare shi da yardan Allah a ƙarshe akwai wani bayani da zamu yi muhimmanci wanda zai taimaka a wajen kare wannan karatun ni ina ji ba fulolin ga na ciki kamar ba su aiki ɗazuko kamar naji sun fara aiki kuma suka ɗauki na'am malam yace babun fi ifradil hajji babin da yazo dangane da bayani na ifradul hajj mutum yazo da niyyar hajji kawai wannan yana daga cikin abin da ake cema anwa'u al-ihram nau'ukan ihrami ihrami kala uku ne akwai al-ifradu akwai al-qiranu akwai at-tamattu' ifrad shine mutum ya zo da niyan hajji kawai sai ya kare hajji daga bayan yana so sai ya umara shi kuma alqiranu shine mutum ya hada hajji da umara a lokaci guda zai yi su za mu ga bayanin shi a gaba sai tamattu'i wanda shi kuma ka zo hajji amma sai ka fara daukan niyan umara bai yi ba yanzu sai ka fara daukan niyan umara idan ka kare umara sai ka walwale ihrami sai ana gobe a arafa sai ka dauni yin hajji wannan shine tamattu'i zamu gansu a gaba da yardan Allah malam yace haddathana abdullah ibn maslama al-qa'nabi haddathana malik an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama afrada al-hajj manzon Allah lokacin da yazo haji ya dauni yin haji ita kadai ya yi ifradi kenan حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حاء ايه تحويل الاسناد وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة حاء وحدثنا موسى حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت تتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم wancan hadisin kamar ya zo a takaice ne wannan kuma zai zuwa ya bayani filla-filla yadda maganar ta yi ta kasance ta ce mun hita tare da ma'aikin Allah muwafina hilala zilhijja mun kai daidai da watan zilhijja ma'ana mun hita a daidai lokacin watan zilhijja falamma kana bidil hulaifa lokacin da muka kawo azil hulaifa sunan wuri ne wanda ake ɗaukar ihrami ƙala ya ce man sha'a an yuhilla bi hajjin falyuhil duk wanda ya so ya ɗauniyan hajji shi kaɗai to ya ɗauniya wa man sha'a an yuhilla bi umratin falyuhilla bi umra wanda kuma yake so ya ɗauniyan umara ya ɗauniyan umara in ya so daga baya lokacin hajji sai ɗauniyan hajji قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة موسى يتي في أتكين حديث وهيب رواية وهيب shi yanda ya zo sai ce sai manzon Allah ya ce domin lallai ni ba dan na zo da hadaya ta ba to da ni ma niyan umara zan ɗauka in je in na ƙare umara in warware daga baya sai in ɗau niyan hajji wa qala fi hadisi hammad ibn salama ya kuma ce a hadishin hamad bin salama wa amma ana fa'uhillu bil hajji amma ni zan ɗauki niyan hajji kenan zan yi ifradi fa inna ma'iyal hadiya domin a tare da ni akwai hadaya hadaya shine abin da mutum zai yankawa a ranar layya a wajen hajji fattafaku sai suka yi ittifaki a wajen riwayar lafuzan sai suka ci sai suka yi daidai bayan a can sun bambanta wani ya ce wa amma ana wani ya kuce fa inni laula sannan a gaban magana sai suka yi ittifaqi fa kuntu fi man ahalla bi umratin yace sai na kasance Aisha tace sai na kasance daga cikin wanda suka yi niyan umara falamma kana fi ba'd at-tariqi hittu lokacin da muka kai a wata hanya hittu sai haila ta kama ni فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya shiga a wurina wa ana abiki ni kuma ina kuka faƙala sai ce ma yi bikiki me yasa ki kuka kultu sai na ce wadittu an ni lam akun kharashtu al'ama ai inda ma na san haka za ta kasancewa da ma ban hito hajji ba bana sai wata shekara domin ta aisha tana tsammanin tunda haila ta zo mata shikenan ta yi asaran me balagurin da ta yi don ba za ta iya mi ba ba za ta iya hajji ba ana gane da kyau ko? to sai manzo Allah ya ce mata irfudi umratiki yanzu ki bar umara shine irfudi ai utriki umratiki ki bar umara wanqudi ra'siki ra'saki wamtashiti sannan ki banye kitson kanki sai ki shace kanki ma'ana ki yi wanka ƙwala musa wa ahilli bil hajji sai ki ɗauniyan hajji ana gane da kyau ko tunda ba ta iya umara da haila domin umara dole ne sai an yi tsawafi shi kuma tsawafi ba a yin shi da haila kuma umara lokaci guda ake yin ta a jere shi kuma hajji kusan kwana biyar ake yi ana yi kina abun da ba ta yi ba tana iya daga baya ta ramka shi shi yasa sai manzo Allah ya ce yanzu ta bar niyan umara tunda ba za ta iya yin ta ba yanzu sakamako ita lokaci guda ake yin ta sai ta dau niyan haji kawai wa qala sulaiman sai sulaiman ya ce wasna'i ma yasna'u almuslimuna fi hajjihim sai ke aikata irin abin da musulmai suke aikatawa a wajen hajjin su falamma kana lailatu sadri lokacin da dare na as-sadr yayi lailatu sadr shine dare na hudu na sallah ana gani da kyau ko kwana na hudu na bayan sallah shine lailatul sadr tace amara ya'ni rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abdurrahmani sai ya umurci manzo Allah ya umurci abdurrahman tana nuhin kananta kenan dan uwanta fa dhahaba biha ila at-tan'im sai ya je da ita a wajen at-tan'im at-tan'im sunan wani wuri ne wanda mutanen maka suke zuwa daukan niyya ta umara idan za su yi a yanzu akwai masallaci a wurin ana ce mishi masjidut tan'im za da musa musa ya kara fa a hallat bi umratin makana umratiha sai ta dauniyan umara makana umratiha maimakon umarar da ta rusa a can farko wa tafat bil baiti sai ta yi tawafi faqada Allah umrataha wa hajjataha sai Allah ya cika mata umararta da hajjinta qala hisham wa lam yakun fi shay'in min dhalika hadiyun a cikin wannan gaba daya ma'ana dalilin wannan haila da ta zo ta katse mata umararta ba a ce ta yi hadaya ba قال أبو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة lokacin da daren batha ya yi shi ne ɗaya daga cikin darerai na mina inan kwana na biyu bayan sallah ko kwana na uku sai aisha ta tsarkaka wannan wata riwaya ce kenan wadda take cike wacce riwaya yanda hadisin yake shine an huto ne za a je a wajen hajji a bisa kan hanya an kusa makka sai aisha haila ta zo mata sai ta hushe da kuka dama 'yan magana suka ce haida lalurar mata ko ta shiga tashin hankali domin ta san ibadu na musulunci mafi yawanci ba a yin su da haila to ita tsammaninta shi kenan kenan ta yi asarar tahiyar da ta yi shi ne sai manzo Allah ya kwantar mata da hankali ya ce ba matsala ki zo yi duk abinda masu hajji suke yi sai dai ɗawafi kawai shine ba za ki ba sai bayan an yi sallah da kwana biyu sai aisha ta yi tsarki ma'ana ta hailata ta ɗauke sai manzon Allah da ta gaya masa sai ya sa uwanta abdurrahman ya kai ta wurin ɗaukan niyya ta umara ta ɗauniyin umara ta zo ta yi umara ta biya ɗawafi wanda ba ta yi ba a lokacin hajji shine tawaful ifada ana gane da kyau ko wannan dai abin da yake nunawa shine a ya halatta mutum ya je hajji da niyan hajji kawai ba tare da umara ba domin manzon Allah Aisha ya ce mata ta walwale umaran da dau hajji shi kadai da a ce ba ta yi wata umaran ba ma duka wannan ya wadatar malam yace haddathana al-qa'nabi Abdullah ibn Maslama an Malik an Abi al-Aswad Muhammad ibn Abdurrahman bin Nawfal عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع mun yi ta tare da ma'aikin Allah shekarar hajjin bankwana a nan kun ga wancan hadisin ba a gayi hajjatul wada ba a nan kuma an gayi wani hajji ne kenan sun hita a balaguro na hajji na bankwana ana ce mishi hajjin bankwana ne domin bayan shi manzon Allah bai wuce wata uku ba Allah ya ɗauki rayuwarsa ana gani da kyau ko shi yasa ake ce masa hajjatul wada kuma a wajen wannan hajjin manzon Allah ya shaida kowa ya halarta mafi yawan sahabbai sun halarta a wannan hajjin ba a taba cika a hajji ba irin wannan hajjin bayan wannan kuma a wajen wannan hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata huduba wadda da kaji ta kasan wannan hudubar ta mai mice ce ta mai shirin barin duniya ce kuma don Allah yana so kowa ya ji hudubar sai da ya kai dubunnan mutane da suka halarta kowa na jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da babu ufarle ana gane da kyau babu mukabbir saut ana gane da kyau ko amma kowa duk wanda ya halarta a wannan wurin sai da ya ji muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine tace shekarar da aka yi shekarar hajjin bankwana faminna man ahalla bi umratin tace daga cikin mu akwai wanda ya dauni yin umara wa minna man ahalla bi hajjin wa umra akwai kuma wanda ya dauki niyyar hajji da umara shine qiran wa minna man ahalla bil hajji daga cikin mu akwai wanda ya dauni yin hajji وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج من ظل يدوني الحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والأمرة أما وإن سك دوني حج كوكم سك هذا حج دا أمرة فلم يحلوا su bu su walwale ihramin su ba hatta kana yawmun nahri har sai da ranar sallah ta yi kenan ranar layya حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد فأما من أهل بعمرة فحل أما وند يدوني عمرة تشيا والولي إحرام شي باين يكاري عمرة هاي جرا حلو كتن حجي سيدو كمانيا حجي كنا سوني ما ستمتعي حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع mun yi ta tare da ma'aikin Allah a hajjin bankwana fa ahlalna bi umratin sai muka dau niyan umara thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzo Allah yace man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla bil hajji duk wanda a tare da shi akwai hadaya to ya dau niyan hajji ma al'umra tare da umara ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا sannan kada ya walwale ihramin shi har sai ya kare gaba ɗayansu ma'ana har sai ya kare haji da umarakin faƙadimtu makkata wa ana ha'idun ya ce sai na zo makka ina da haila walam atuf bil baiti wala baina safa wal marwa ban samu nai dawafi ba kuma ban yi kai kawo tsakanin safa da marwa ba fa shakautu dalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai koke na wannan lamarin faƙala sai manzo Allah ya ce in qudi ra'saki wamtashiti wa ahilli bil hajji wa da'i al umra qalat fa fa'altu falamma qadayna al hajja arsalani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma abdurrahman ibn abi bakr ila tan'im fa'tamartu faqala sai ce hadhihi makana umratuki wannan maimakon umrar cike da biki samu kika yi ba a farkon zuwan mu makka قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة تتي سي سكا يدوافي وإن سكا دونيا حج وإن سكا دونيا أمرا سكا يدوافي نكعبا سكا يكيكا وسكان الصفا والمروة ثم حلوا سنة سكا والولي إحرامي ثم طافوا طوافا آخر سنة سكا وني دوافي دبن بعد أن رجعوا من منى باين سنداو دغ منى لحجهم دون حج سو وأما الذين كانوا جمعوا الحج والأمرة أما وند سكا هذا حج دا أمرة فإنما طافوا طوافا واحدا سو طوافي قدا كوي سكي دومين طوافي أنا إيه مشي نية قدا بيو أنا قانا دي كيوكو ينزو حجي yana da tawafi guda uku akwai tawaful qudum akwai tawaful ifada akwai tawaful wada dawafi na maraba da zuwa da dawafi na tsakiya wanda shine rukuni da dawafi na bankwana ana gani da kyau ko kuna gobe tahiya sai ku zo ku yi dawafi na bankwana to dawaful qudum mutun yana iya zo yayi niyan dawafi ne na farko sannan kuma lokaci guda dawafi ne na umara ana gane da kyau ko idan mutum yayi kenan yayi wani bangare na aikin haji kuma yayi bangare na aikin me na aikin umara ban san ko an gane da kyau ba kenan dawafi guda ne kai amma da niyyar me na ibada guda biyu na haji na haji da umara kamar yadda mun sha gayin wannan ka'idar ko idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatudkhalu as-sughra fil kubra ko kuma a wata ibarar tadakhalata idan ibadu guda biyu suka hadu a lokaci guda wanda jinsin su guda ne ana gane da kyau ko to sai a yi niyya biyu a yi ibada guda sai a je tsuntsu biyu da dutsi guda mun sha ba da misali ka koma kwana asuba ana gane da kyau ko yanzu ko da ka tashi sai ka yi maholki ai ba sai na fasar wani maholki ba ko maholkin da ke sa a yi wanka allah ya tarha gumbar ka nono ka rage bala'i yanzu da ka tashi akwai wanka a kanka kuma ran juma'a ne ana gane da kyau ko kuma ka saba wankan juma'a to wanka nawa za ka yi yanzu a wanka guda da niyya nawa da niyya biyu shine wannan to shi ma wannan tawafin haka ka zo ka yi tawafi na harko na hajji tare da niyyan kuma tawafi ne na umara a mimtan ana gane da kyau ko shine ma'anan fa inna ma tawafu tawafan wahidan sun yi tawafi guda da suka zo na umara da na hajji qala abu dauda rawahu ibrahim ibn sa'd wa ma'mar an ibn hisham nahwahu lam yadhkuru tawaf alladhina ahallu bi umratin wa tawaf alladhina jama'u al-hajj wal umrata su a riwayar su busa ambata wannan ba haddathana abu salamata musa ibn isma'ila wa haddathana hammad عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت لبينا بالحج إذا كنا بسرف من دوني الحج لوكتين دا مكزو أسرف أنا قال لكيكو حتى إذا كنا بسرف حتو حتى إذا مكاو لوكتين دا مكهتو لبينا بالحج من دوني الأيكي الحج hatta idza kunna bi sarafin hittu sai da muka kawo a saraf hittu sai na yi haila fadakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah ya shigo a wurina wa ana abiki ina kuka faƙala sai ce ma biki ki ya aisha me yake sa ki kuka yake aisha a binyamin sautin nan ba da jin shi da daɗi a kirawo ladan kirawo ladan ya nuna maka amfili na waje sai a rage sautin na waje dan na cikin ya fito da kyawu na ta ce da muka kawo a wani wuri da ake ce masaraf hittu sai na yi haila fadakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana abiki sai manzon Allah ya zo wuri na iya isko ni ina kuka faƙwala sai ce ma biki ki ya aisha me yasa ki kuka ya ke aisha ana ganin da kyau ko kun ga haka ake so mai gida ka isko matarka cikin matsala ya kamata ka mi ka lallabe ta ka tambaye ta amma ka isko da cikin damuwa sai ka tafiya ka kyale ta ba abin da ke da haushi ga mata kamar wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake so a rayuwa shine a tayin juna lokacin da ake cikin farin ciki da lokacin da ake cikin mi ake cikin bakin ciki kenan sai manzo Allah ya ce mata me yasa ki kuka Aisha fa qultu sai nace hittu ai haila ce ta kama laitani lam akun hajjatu ina ma inda ma na san haka za ta kasancewa da ban hito haji ba ga shekara domin gashi zan yi asara fa qala sai manzo Allah yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah innama zalika shay'un katabahu Allah ala banati adam ai shi wannan lamari na haila wani abu ne da Allah ya wajabta akan bani adam ana banati adam akan mata ɗan adam kenan ba ke kadai ke yi ba me yasa manzo Allah ya nuna mata da ba ita kadai ke yi ba dan ya ɗebe mata da mi kewa yan magana suke cewa almusibatu idza ammat khaffat ita musiba in ba kai kadai ta shahe ka ba to sai ka ji abin da dama dama ba sai ko an gane da kyau ba yanzu da nan wani za a dauke mishi salula ko wani a dauke mishi takalmi an tashi idan wani ce kai ni ma ban gana ba wani ce kai ni shikenan sai ji dama dama ka san shi mutum dan bakin ciki ne ana gane da kyau ko shine shine ai suke cewa in dai abu ya same ni to ya samu uban kowa mako eh amma in dai ni kadai ya shafa to bala'i sai yawa to shi yasa dangane da wuta ma sai Allah ya ce irin abun nan na a duniya in ba kai kadai musiba ta same ka ba ka ji abu ya dan rage ma to shi a lahira kowa ta kan shi yake yi musib dan kaga wani cikin musiba ba zai sa taka tami ba ka ji saukin ta ana ganin da kyau ko to amma ta duniya ita haka ne to shi yasa manzo Allah ya ce mata ai wannan ba ke kadai ke yi ba kenan sai ta ji dan sauki sauki li'anna al-musibata idza ammat khaffat fa qala sai manzo Allah yace mata in suki almanasika kullaha ghayra Allah tatufi bil bait yanzu duk ayyukan haji sune almanasik ayyukan haji gaba ɗaya ki yi su ana gane da kyau ko jazakumullahu khairan sai dai tawafi shi kadai ne ba zaki ba falamma dakhalna makkata lokacin da muka shiga a makka qala rasulullah sallallahu man sha'a an yaj'alaha umratan falyaj'alaha umratan illa man kana ma'ahu alhajj duk wanda yake so ya canza niyyar aikin haji da ya maida ta umra to yana iyawa sai dai wanda ya zo da hadaya shi dole ya tsaya akan niyyar shi ta haji qalat tace wa zabaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nisa'ihi al-baqara yawm an-nahr manzo Allah sai ya yanke ma matansa saniya a ranar layya ana gane da kyau ko falamma kanat lailatul batha'i lokacin da daren batha'i yayi mun ga daren batha'i shine dare na nawa na hudu ko wa tahurat aisha aisha ta tsarkaka qalat tace ya rasulullah atarji'u sawahibi bi hajjin wa umratin shin sauran abokaina ma'ana sauran matanka abokan zamana za su koma da hajji da umara wa arji'u ana bil hajji ni kuma in koma da hajji kawai fa amara rasulullahi sallam abdurrahman ibn abi bakr sai manzo Allah ya umarci abdurrahman bin abi bakr fa zahaba biha ila tan'im sai ya je da ita a wajen at-tan'im ina ne tan'im a inda ake ɗaukan niyan umara inda mutanen makka ke ɗaukan niyan umara ba sai 'yan makka ba da kuma wanda suke sun zo dai ne kun san a rana guda kana iya kai umara fiye da guda yanzu idan kai umara guda in kana so ka yi ta biyu sai ka koma wannan wurin ka ɗauko mi niyya sannan ka komo ka yi ta biyu kenan in muka zo ba mu ƙara fassara ta ni'imikin nan ku rike shi da kyau yace falabbat bil umra sai ta dau sai labbaika umratan ta dau niyyar umara darasin da zamu samu a wannan gabar shine jawazu tablilil ihram ya halatta ka canza niyya ta ihrami daga madina wajen inda ake ɗaukan niyya zulhulaifa ka ɗau niyyan hajji da umara a lokaci guda kiran ana gane da kyau ku in sauran kwana goma a yi hajji za ka yi kwana goma sanye da ihramin nan ana gan da kyau ko? to da ka zo sai ka ji an ce ai akwai sauƙin mutum ya walwale ihrami in ya ɗau niyan umara kawai to ya halatta a wannan lokacin sai ka walwale niyan hajji idan ka yi umara sai ka hudda ihramin ka ka sa sauran kayan ka kai yawonka ana gan da kyau ko? ana ganewa ana gobe arafa sai ka ɗau niyya ta me ta hajji sai ka sanya ihrami amma in ba shi ba in ka ɗau niyyan hajji da umara a lokaci guda shine qiran ko kuma ifrad ka ɗau niyyan hajji shi kadai ko sauran kwana ko sauran wata ɗaya hajji in ka zo ihramin nan zaka zamna da shi kun ba zaka je ko ina ba sai masallaci babu zancen zuwa kasuwa da sauransu amma in ka warware ihrami shi wannan kana da mi kana damar kai sha'anunka shine ake ce ma ihlal shine mutum ya walwale ihrami bayan ya kare umara kenan ya halatta mutum ya canza niyya ta aikin haji da umara idan ya zo a makka na gaba shine ya halatta saniya a yanka ma mutum fiye da ɗaya domin nan manzon Allah ya yanka ma matan shi da suka je haji domin da manzon Allah ya je haji duk balaguro in za shi yana zuwa da wasu daga cikin matan shi musamman wannan aikin haji ya je da matansa mafi yawancinsu ana gane da kyau ko ba su wuce mace bakwai ba dai sai manzon Allah ya yanka musu gaba ɗayan su ya yanka musu dan maraki kenan ya halatta mutum bakwai zuwa ƙasa bakin mutum bakwai su yanka maraki alayya ko kuma a hadaya ga wanda suke a wajen aikin hajji malam yace haddathana usman ibn abi shayba haddathana jarir wannan duka ruwayoyi ne za su zo a gaba shi yasa zamu rika karanta tare da wucewa ba tare da wasu wurare mun fassara su ma yace عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج من يتتارى ما أيكين الله دنير حج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت لوكتين دا muka zo muka yi tsawafi na Ka'aba fa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun saqal hadiya sai manzo Allah ya umurci wanda ba su zo da hadaya ba an yuhilla su walwale ihramin su fa ahalla man lam yakun saqal hadiya sai duk wanda ba su zo da hadaya ba suka walwale ihramin su حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن أروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو استقبلت من أمري دا أتي na sanya al'amari na zai kasance mastadbartu yanda ƙarshen shi zai kasance lama suqtul hadiya to da ban shayo hadaya ba ma'ana abinda manzo Allah yake nufi shine da a ce na san in mutum ya zo da hadaya ba zai walwale ihrami ba to da ban zo da hadaya ta ba sai na zo nan maka sannan in sai hadaya ana gane da kyau kudan saboda in samu in yi tamattu'i ana gane shine ma'anar law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiya qala muhammadun ahsabuhu qala ina tsammanin sa yace ne wala halaltu ma alladhina ahallu min al-umra da na walwale ihrami tare da wanda suka walwale qala yace arada an yakuna amrun nasi wahidan manzon Allah ya faɗi haka ne dan ya so ya kasance mutane sun yi abu guda abinda wannan hadisi yake nufi shine idan mutum ya zo hajji ana gani da kyau ko sai ya biyo da hadayarsa to dole ne ba zai walwale ihramin shi ba har sai ya yanke mi hadayarsa amma idan mutum bai zo da hadaya ba to da ya zo ya yi umara yana iya walwale ihramin shi ya shiga sha'anin shi sai ana gobe arafa yau mutarwiya sai ya ɗauki mi ya dauki niyan haji sai ya sanya mi ya sanya ihrami ana gani da kyau ko to shine manzon Allah dan ya ɗebe ma masu ganin kaman ai su za su yi bayan da manzon Allah ya yi ba su an ce su walwale ihrami shine sai manzon Allah ya ce musu ko ni da a ce na san haka za ta kasancewa da ban zo da hadaya ta ba da na zo ni ma haka nan dai in nayi umara in walwale ihrami in ci gaba da sha'anina har sai lokacin haji in yi mi in yi mi in dauniyan hajji da ni ma tamattu'i kenan zan yi shine sai a me yake da suna marwayacin hadisin yace ko Aisha tace manzon Allah ya so ne a ce mutane gaba ɗayan su sun yi tamattu'i wannan hadisin yana nuna yanda manzon Allah sallallahu yake so musulmi su yi abu guda a kowane lokaci ba san ko ana gane da kyau ba ya kasance musulmi a koda yaushe suna tahi a bisa kan me manhaji guda a bisa kan tsari guda shi yasa manzo Allah da yazo hudu ba a hajjin bankwana me yace daga cikin abin da yace ala inna rabbakum wahid ubangijinku guda ne wa inna dinakum wahid addininku guda ne ala la fadla la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajamiyyin ala arabi illa bittaqwa babu bambanci tsakanin balarabe ko wanda ba shi ba sai da me sai da takawa ina wannan yana nuna yadda manzo Allah yake son musulmai su kasance mi da haɗin kai tsintsiya maɗaurin ki guda shi yasa Allah madaukakin sarki ya zargi rabuwa wala tafarraqu fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku rarrabu ku kasance masu haɗin kai in kuka rarrabu to ƙarhinku zai rabuwa shine wani ɗaya daga cikin masu hikima yake nuna mana abin da zai samu haɗu sai ce wa fit tauhidi lil hima muttihadun walan tabnu al ula mutafarriqina yace alam yub'ath alam yub'ath li ummatikum rasulan yuwahhidukum ala nahji al wi'ami wa mushafukum wa qiblatukum jami'an manarun lis salamati wal wi'ami yadda musulmai tauhidi shine zai haɗa ku sannan kuma ba za ku taɓa ci gaba ba alhali kuna rarrabe yace dan Allah yana so ku haɗu ne ya turo muku manzo guda nawa guda nawa ya turo dan yana so mu haɗu manzo guda ya turo muna bayan wasu al'ummomi manzanni ake da turo musu yace bayan shi alqur'ani da nawa ke gare ku littafi da nawa ke gare ku guda alqibla da nawa ke gare ku guda yace dukkanin shi wannan alama ce ta musulunci yana yana so kasance mi ku kasance guda to sai dai rabuwar kai ta yi yawa sakamakon an rabu da mi alkitabu was sunna an bar karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka shiryar da mu mala yace haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana al-layth an abi zubayr عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا منذ mun fuskanto makka tare da niyan hajji shi kadai wa akbalat aishatu muhillatan bi umra ita kuma aisha ta zo da niyan umara hatta idza kanat bi sarifa hasira ta kai a sarifa arakat ai hadat sai haila ta kama ta shine arakat hatta idza qadimna tufna bil ka'ba wa bis safa wal marwa da muka iso a makka sai muka yi dawafi muka yi kai kawo tsakanin safa da marwa fa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yuhilla minna man lam yakun ma'ahu hadi sai manzo Allah ya umarci duk wanda bai zo da hadaya bai walwali ihramin sa ya shiga sha'ani shi qala yace fa qulna hillu madha mizamu walwalewa madha fa qala sai manzo Allah yace al hillu kullu walwali ihramin ku gaba daya yace fawaka'na nisa'a sai muka rika abka ma matayen ma'ana muka rika mu'amala da matayen muka rika yin jima'i da matayen mu domin an walwale ihrami ya halatta ayi mu'amala da mace amma in akwai ihrami bai halatta ayi wannan ba to tunda sun walwale sai suka rika saduwa da iyalin su wa tatayyabna bitibi yace muka rika kuma sanya turare wa labisna thiyabana muka rika sanya kayan mu irin wanda muke so tunda inda ihrami ne baka sa turare kuma dole sai wannan ihramin shi zaka mi zaka zauna da shi horin kyallan nan walaysa bainana wa baina arafata illa arba'u layalin a tsakaninmu da arafa kwana hudu yayi saura summa ahlalna yawmat tarwiya sai a yawmut tarwiya yawmut tarwiya shine yawmut thamin min dhilhijja rana ta takwas ta ta zilhijja ana gobe arafa shine yawmut tarwiya ita ce ranar da dole kowa ya dauki mi niyan haji yace sai a rana ta takwas ta zulhijja muka dauki umma muka dauki niyan haji summa dakala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala aisha sannan sai manzo Allah ya shiga a wajen aisha fa wajadaha tabki sai ya same ta tana kuka fa qala sai ce ma sha'nuki me lamarinki qalat tace sha'ni anni qad hittu lamari na shine na yi haila ba wa kad hallan nasu walam ahlil walam atuf bil baiti gashi mutane sun walwale ihramin su ni kun ban walwale ba kuma ban yi dawafi ba wan nasu yadhabuna ila al hajj al ana ga kun mutane suna shirin zuwa haji ni kuma ina haila fa qala sai manzo Allah yace inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam faghtasili thumma ahilli bil hajji ki wanka ki dauniyan hajji fa fa'alat sai ta aikata wa waqa wa waqafatil mawaqifa sai ta tsaya duk inda masu aikin hajji suke tsayawa hatta idza tahurat tafat bil baiti har sai da ta tsarkaka daga haila sai ta yi dawafi wa bis safa wal marwa sai kai kawo a safa da marwa thumma qala sannan sai manzo Allah yace qad halalti min hajjatiki min hajjiki wa umratiki jami'a to a yanzu kai kin cika hajjinki da umararki qalat ya rasulullah inni ajidu fi nafsi anni lam atuf bil bait hina hajjtu ni wa ina jin kamar ban yi dawafi ba lokacin da nayi hajji qala sai manzo Allah yace fadhhab biha ya abdurrahmani fa a'mirha min at-tan'im kashi ya kai abdurrahman da ita ta dauniyan umara a wurin tan'im wa dalika lailatul hasba wannan kuma ya kasance lailatul hasba shine lailatul sadr dai wancan rana ta hudu حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة قال عند قوله سيتي أوجن فإنسا وأهلي بالحج ki dauniyan hajji thumma hujji sannan ki hajji wasna'i ma yasna'ul hajju ghaira Allah tatufi bil baiti ki irin abunda mai hajji yake aikatawa sai dai kada ki dawafi wala tusalli kada kuma ki sallah wannan hadisin yana nuna yana daga cikin sharadi na dawafi shine arwalla kamar yadda ba a sallah sai da arwalla haka dawafi ma ba a shi sai da mi sai da arwalla amma sauran ayyukan duka ana yin su ko babu ko babu arwalla kai kawo tsakanin safa da marwa da jihuwar shedan da sauran ayyukan da dai ake a wajen hajji da tsayuwa a arafa duka ana yin shi babu arwalla amma shi dawafi dole sai da arwalla malam ya ce حدثنا الأباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثني الأوزائي حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح حدثني جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا من دونيا حج خالصا شي كدي لا يخالطه شيء ba tare da mun haɗa shi da wani abu wata niyya ba da umara faqadimna makkata li arba'i layalin kalawna min dhilhijja sai muka zo a makka bayan kwana hudu sun wuce na dhilhijja kinan sun zo a rana ta nawa ta biyar ko wannan shine kenan shine layalin kalawna fatufna wa sa'aina thumma amarna rasul sallam an nahilla muka yi dawafi muka kai kawo tsakanin safa da marwa sai manzo Allah ya umurce mu mu warwale ihramin mu wa qala sai ce laula hadi la halaltu ni ma ba dan hadaya ta ba da na dau da na warwale ihrami dan na zo da hadaya ne shi yasa thumma qama suraqah ibn malik fa qala ya rasul Allah ara'aita mut'atana hadhihi suraka sai ce ya rasulallah wannan mutu'ar da muka yi al'amina haza amlil abad me yake nuhi da mutu'a ba auren mutu'a yake nuhi ba kun san a musulunci a shari'a akwai mutu'a kala uku akwai mutu'atul hajj akwai mutu'atul mutallaka akwai zawajul mutu'a ana ganin da ke ku mutu'a ta aikin hajji shine mutum ya zo da niyan umara in ya kare umara sai ya walwale ya shiga sha'anin shi ya ta yawon shi yana so sai lokacin hajji ya dauniyar hajji mutu'ar da ake niyya a ciki shine daɗin da ya yi daɗin da ya ji abubuwan da ya ta yi kahin mi hajji tsakanin hajji da umara sai mutu'a ta biyu shine mutu'atul mutallaka mace idan an sake ta ana mata mutu'a ma'ana ana shi da ita daɗi wa idza sallaktumun nisaa famatti'uhunna ku haka ne ku yau famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila na shine tamattu'i idan ka saki mace to kai mata wata kyauta ta musamman to amma mazan yanzu ba su yi ha shine da ana irin wannan rabuwar kaga da sai a yi rabuwar tsakani da Allah idan ta gamu da kai aka hanya tana iya gaida ka amma yanzu da kada gudun mace ta ce ba a ga maciji ta ce in ma aljanna zai shiga to ita kuma ta shiga wuta ai akwai masu cewa hakan ana gane da kyau ko sai ta ɗabi maka albarka sai ta bata ma suna a cikin anguwa to amma za ka sakinta ka yi mata wata valise mai kyau kaga da wannan valise ne za a yi zawarci na neman neman wani namiji ko ana gane da kenan ba za ta yi maka albarka ba to kenan mace an sake ta a musulunci ana jiyar da ita daɗi akwai wani mai kuɗi da na gaya wannan da ya saki matarsa miliyan goma ya bata akwai abin ne ana gane da ku kuma ya yi sunna miliyan goma ya sa aka bata ɗaya daga cikin hamshakan masu kuɗi ne na uku shine zawajin mutu'a auren mutu'a shi kuma za mu gan shi a in mun kare wannan babin a cikin shi za mu shiga a cikin kitabun nikah ne al'amarin hukunce hukuncen aure za mu gan shi a can gaba irin auren da 'yan shi'a ke yi a yanzu akwai tarihin shi to anan dai mutu'a yana nuhin na hajji shin wannan mutu'ar da muka yi ta hajji ta wannan shekarar ce kawai ko kuma hal abada za mu iya yi فقال رسول الله بل هي للأبد فهل أبداتي قال الأوزاعي سمعت أطاء ابن أبي رباح معنى هل أبدا دون ديزو بعد هدايا با بعد أبو اللي با أوجن حجي to in yi umara ya shigar ya walwale ihrami ya ci gaba da al'amuran sai hajji ya dauki ya dauki niyya قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي ابن جريج تبتر من الحديث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج لوكتين درانا تتكوس تذي الحجة تيزوك دوني الحج فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا أرانا سلا سيسوك زوسوك طوافي ولم يطوفوا بين الصفا والمروة بسي صفا مروة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو حبيب ديتي يعني المعلم يعني حبيب المعلم أكوي حبيب ما سيوا أتكلم معلومات حديثي دنيا بمن تامك وان حبيب ني أنا قاعد كيوكو كنا حبيب سناني ميكيو sunan ɗaya daga cikin tabi'ai ne kuma sannan suna ne wanda yake da ma'ana habibu shine ma'ana soyayye ma'ana wanda mutanen kirki suke so ana gane da kyau ko wannan sunan in ka samu yan tawaye mace da namiji kana aikata mata habibu habiba ya yi ko inda suna yan tawaye ana so ya kama da juna habib habiba na ko baka samu yan tawaye ba ana gane da kyau ko matar ka ce mata habibati an gane da kyau ko ke kuma ce manaki habibi shi ke na huta al'asa'in haddasa ne jabi rubnu abdullahi an na rasulullah sallallahu ahalla huwa wa ashabuhu bil hajji manzo Allah shi da sahabbansa sun ɗau niyyar hajji wa laysa ma'a ahadin minhum yawma idin hadiyun illa nabi manzo Allah kawai yazo da hadaya wa talha da talha wa kana aliyun qadima min al yaman kuma ali ya zo daga yaman wa ma'ahu al hadi shi ma ya zo da hadaya فقال سيتي أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا دونيا أبن من ذا الله دونيا وأن النبي أمر أصحابه أن يجعلوها أمرا من ذا الله سي أمم كسها بيسنيات أمرا يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا معنى سي دوافي سرجي غاشن كي سي سول ولي إحرام إلا من كان معه الهدي سي وندي زود هدايا فقالوا أننطلق إلى منى شنزام جيمنا وذكورنا تقطر الهالي al'aurorinmu suna ɗigo ma'ana suna ɗigon mani ana gane da kyau abinda suke nihi shine mun warware ihrami in mun je mun yi mu'amala da matanmu mu zo kuma muna tunanin mu'amala da muka yi da matanmu har ya kai gama mazi zai iya hutu muna ko abin da ya kama da haka shine ma'anan wa zukuruna ta kuturu ba balaga zalika rasulullah fa qala sai manzo Allah ce law anni istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu ai ni ma da na san haka al'amari zai kasance ni ma da ban zo da hadayata ba laula anna ma'iyal hadiya la ahlaltu ba dan akwai tare da ni hadaya ba ni ma da na walwale ma'ana dan manzo Allah ya ɗebe musu kewa ne dan kaman suna ganin in suka yi haka kaman ta sha da su shine sai manzo Allah so yanda suka yi shine ma yake ko ni abin da ya saba yin yanda kuka yi ba dan na zo da hadayata ne malam yace haddathana ابن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها وأن أمرات ودى مكي تمتع إذا فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحلة ذو وندا بيزود هدايا با تو يولولي إحرام كله جباء ينسى وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أمرا تاشق أتكين حج هزو رانر القيامة قال أبو داود هذا منكر إنما هو قول ابن عباس wannan hadisin in aka ce manzo Allah ne ce munkar ne asali magana ce ta ibnu abbas kenan magana ce mawkufiya ma'ana wannan hadisin yana nuna umara tana shiga a cikin mi a cikin hajji a lokaci guda za ka iya kai hajji a lokaci guda kuma tare da umara a cikinsa idan ka zo yin irin ayyukan da ake a wajen umara sai ka ɗau niyya nawa niyya nawa biyu shi ne ake ce ma dama ai kiran ka haɗa hajji da umara ba san ko ana gane da kyau ba na مالك حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا النهاش عن عطاء كنجون سناكو النهاش عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة إذا متن يدوني حج سنن يزو مكة فطاف بالبيت